بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa ta addinin musulunci a yau muna sha bakwai kenan ko? sha takwas? muna sha takwas a watan jumada sani hijira na da dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar muna ɗaya a watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu Allah ya kaddara zaman mu a wannan masallaci na fada mai martaba sarkin gumel ubangiji Allah madaukakin sarki ya kara mai lafiya da imani a ci gaba da karatu da muke a cikin littafin ad-durusul muhimma li ammatil umma rubutun Sheikh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz yau za mu tashi akan darasi na goma sha nawa za mu tashi akan darasi na goma sha uku a ƙarƙashin kuma darasin littafin na hudu wanda malam ya yi a ƙasamun tauhid wa a ƙasamun shid karatu na farko a cikin darasin su ne muka tattauna bayanin tauhidi guda uku karatu na biyu muka zo rabe-raben shirka a rabe-raben shirka muka tattauna na farko wacce take ita ce a shirkul akbar babbar shirka a cikinta ita ce muka tattauna hukuncinta da matsayinta da annobarta irin yadda take rusa duk abin da mutum ya aikata a baya ta rusa abin da zai aikata a gaba matsawar ba tuba ya yi ba mai ita Allah baya yafe mashi yana tabbatar da shi a cikin wutar jahannama sannan tana amsa sunan zalunci tana amsa sunan kafirci mala a cikin misalanta yace akwai kiran mamata bautar gumaka neman agaji ga matattu ko waɗanda ba sa inda al'amarin ya faru bakance don waɗansu cikin halittun Allah yanka domin gumaka ko matattu da makamantan waɗannan su ne manyan shirka wadda Allah maɗaukakin sarki baya yafewa sai kuma ƙaramar shirka in an ce mata ƙarama malamai sukan ce duk wani babban zunubi da ka sani to ƙaramar shirka ta fihi wani an ce masa ƙarama sai ya ɗauka kamar ba matsala to amma da ka yi ƙaramar shirka malamai suka ce gara ka yi babban sabo in har da zaɓi za a bada to ita ce za mu tattauna a nan malam ce wa amma shirkul asghar فهو ما ثبت بالنصوص من الكتاب أو السنة تسميته شركا شيني أبند القرآن ko sunar manzon Allah ya tabbata da cewa an ambace shi da shirka ko an ambace shi da kafirci amma bibiyar malamai kuma sai suka fahimci cewa wannan abin bai fidda mutum daga musulunci to ita ta ake lissafawa a cikin shirkul asghar laysa min jinsi shir'a laysa walakinahu laysa min jinsi shirkil akbar qur'ani ya ambace shi da shirka sunna ta ambace shi da shirka amma baya cikin dangin shirka da take babba kamar me malam yake karriya fil a'mali kamar riya a cikin ayyuka riya a cikin ayyuka an kira ta da suna shirka wal halif walhalifi bi ghairillahi haka nan rantsuwa da wani ba Allah ba duka sunna ko alqur'ani sun ambaci wannan da cewa shirka ce amma kuma bai nuna mutum ya fita daga musulunci ba mutum yana sadaka yana cikin yin sadaka kawai sai ya ga wani abokin shi ko wani aminin shi ko wani babban abokinsa ko shugabansa sai ya ga shi yana yin wannan sadaka sai ya ji daɗi a ransa ashe wani ma zai gani yana cikin masu kyautatawa wannan jin daɗin da ka yi a ranka yana daga cikin nau'i na riya kana cikin sallah sai wani shigo masallaci da kana ruku'u sakan bakwai da wani shigo masallaci sai ka maida shi sakan goma yanzu wani sakan ukun da ka ƙara nutsuwa da shi don wani yaga kyan sallar ka ne wannan riya ta shiga ciki so amma wannan aikin yana fidda mutum daga musulunci sai dai a ce an samu tangarda a aiki yayi babban zunubi amma har yanzu yana nan a matsayin musulmi shine yace to in aka ce shirka shine alqur'ani ya ambaci aiki da sunan shirka ko hadisi ya ambaci aiki da sunan shirka amma aikin baya fiddawa daga da'irar musulunci wannan shine ake kiransa ashirkul asgar sune kaso biyu ko kashi na biyu a cikin kashe-kashen shirka wal halifi bi ghairillahi da rantsuwa da wani ba Allah ba mutum ya rantse da matsayin mala'ika ko matsayin annabi ko ya rantse da takwaran kwatsa a duk wani Allah ne wannan ko dame ne da takwaran kwatsa tsawa ko ko ita tsawa ana rantsa da tsawa kaga wani durin tsuwa ne da wani Allah walhalifi bi ghairi lahi da rantsuwa da wani Allah wa qaul da fadin ma sha Allahu wa sha'a fulan in Allah ya so wana ya so so wani abin shi ma tarayya ne idan Allah ya yadda kuma kai ma ka yadda wannan kamar an yi ma Allah kishiya ne ma sha Allahu wa sha'a fulan wa nahwi zalika da makamantan wannan me yasa waɗannan abubuwan guda uku malam ya jeranta su cikin ashirkul asghar riya rantsuwa da ganin auren Allah ganin cewa idan wani ya so zaka iya samu akwai wanda zaka je ka tambaye shi kace da Allah so nake ka bani kyautar gida sai ce to in Allah ya yarda za a baka ka dana a haidai in baka yi ba niyya me yake nufi da sai dai in baka yi niyya ba ma'ana shi ɗin yana da ƙarfin da zai ba da gida kuma ya isa ya ba da gida ko? to wanda sai yake ganin inda ya yadda kamar Allah maɗaukakin sarki ya yadda ne za a ba da gida so jin wannan a rai yana faɗuwa cikin ƙaramin shirka ko da mutum kana kallon ya isa da abin da ya tambaye ka tambaye shi yana da abin ya isa ya ɗauka ya ba da yardarsa kaɗai bata isa ka hukunta Allah ya sa ya ba ka ba kuma haɗa shi da shi da Allah ko da bai fidda kai daga addinin musulunci ba to yana burawzon cewa kamar an rage martaba da matsayi na ubangiji don inda za a samu gunda za a ce da wani duk gunda za a samu cewa da wani da ubangiji ta kowace siga an nemi a daidaita su to akwai nau'i na rage matsayi na ubangiji subhanahu wata'ala to ina dalili akan cewa dukkanin su shirka ne ko an ambace su da shirka sai li kaulin nabi sallallahu alaihi wa sallam saboda fadin manzon Allah tsira da amince su tabbata a gare shi akhwafu ma akhafu alaikum ash-shirkul asghar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace mafi tsoron abinda nake ji muku tsoro mafi girman abinda nake ji muku tsoro a bayan tafiyata ashirkul asghar manzo Allah ce ita ce yar karamar shirka wa su'ila anhu aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mecece karamar shirka fa qala sai yace ar-riya'u ita ce riya kyautata aiki saboda wani yana ganinka ko yin aiki dan wani ya ganka wani hadisin yace Imam Ahmad da Tabarani da Baihaqi su suka rawaito wannan hadisin an Mahmud ibn Labid al-Ansari radiyallahu anhu yace bi isnadin jayyid duka wannan malaman sun rawaito wannan hadisin da isnadi wanda yake kyakkyawa ne wa rawahu tabarani bi asanid jayyida imam tabarani ya sake rawaito hadisin da wasu isnadan masu kyau an mahmud bin labid an rafi ibn khadij an annabi sallallahu alaihi wa sallam mala yana ga mana a inda za a tsinci wannan hadisin daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a waɗannan littattafan guda uku akwai shi sannan ko imamu al-baihaqi ko imamu tabarani ya sake rawaito su da isnadan da ba sa cikin wancan littafin dukkanin su daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ita riya tana cikin abin da ke ji mana tsoro kuma tana daukan sunan ashirkul asghar da fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam man halafa bi shay'in duna Allah faqad ashraka wanda duk ya rantse da wani abu ba Allah madaukakin sarki ba faƙaɗi ashiraka to wannan mutumin ya yi shirka ko menene idan ka yi rantsuwa da shi kame da wasu suke rantsuwa da matsayin babansu wasu su rantse da budurwarsu wasu su rantse da samarinsu wasu su rantse da kushewar babansu wasu su rantse da kushewar shehu wasu su rantse da matsayin annabi wasu su rantse da kaza da dukkanin abin da ka rantse da shi ba Allah madaukakin sarki bai ce wannan abin shirka ne man harafa bi shay'in man halafa bi shay'in duna Allah faqad ashraka yace shi ma wannan hadisi Imam Ahmad ya rawaito shi da isnadi wanda yake ingantacce an Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu ورواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو حديث تهنير الله بن عمر من قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك wanda ya rantsuwa da wani ba Allah ba ya kafirta ko yayi shirka wa qauluhu sallallahu alaihi wa sallam fadin manzon Allah a cikin ayyukan da ya nuna cewa wannan aikin shirka ne ko kafirci ne amma kuma ƙididdiga ya nuna mutum bai fice daga musulunci ba har da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma sha Allahu wa sha fulan in Allah ya so wane ya so in Allah ya yarda wane ya yarda wannan manzon Allah ya nuna aiki ne sai manzo Allah ce walakin qulu kawai ku ce ma sha Allahu thumma sha'a fulan in Allah ya so sannan ya bawa wannan dama ya amince sai abin ya faru wannan kuma ya faru ne lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune a majalisa wani mutum ya zo masa yace ma sha Allahu wa shi'ta in Allah ya so ka so yace aja'altani lillahi nidda ni din ka maida ni kishiya ga Allah madaukakin sarki ko daidai da Allah ka ce kawai masha Allahu wahdahu Allah kadai idan ya so da haka anan sai ya gargadi da cewa to kada a rika cewa in wana ya so Allah ya so a ce idan Allah ya so shi shi kadai wani hadisi shi ma Abu Dawud ya rawato shi bi isnadin sahih an Hudzaifah bin al-Yaman radiyallahu anhu abinda malam ke nufi da waɗannan ayyukan guda uku kowanne hadisin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya tabbatar masa da sunan shirka ya tabbatar masa da mai sunan kafirci amma kuma aikin baya fitar da mutum daga cikin musulunci wannan tahqiqin malamai ne zamu karo su misalan insha Allah ta'ala aiki na farko mun bada misali da riya dukkanin cikin mu nan kadan ne wanda Allah bai jarrabe su da riya a rayuwarsu ba wata ilma in iya cewa babu duk da dai akwai wasu a bayana ba don su gwada sai in ce kowa ma ta ritsa da shi na amma dai wata kalwa da nake kallo kamar dai daga kaina wata kalwa ina ga kamar an jarrabe mu ko a wayo ko a waɗansu rane ko a ayyukanmu yin aiki don wasu su gani ko idan wasu sun ji mu ji muna da ƙarin jin daɗi wala za mu iya aiki don Allah mu yi sadaka lokacin da muke idan Allah muke amma idan wani ya ga muna sadaka za mu ji jin daɗin ya ɗan bambanta wannan jin daɗin ya ɗan bambanta na menene kaso ne na wani rangare na riya yayi in dan Allah kake da an ganka da ba a ganka ba aikin ba zai canja ba wasu malaman kuma suka ce kawai a musulunci ba riya sai a kashi guda biyu in aiki kai kawai dan wani ya gani ba dan Allah ba suka ce wannan aikin munafurci ne haka wasu malaman suka raba ta idan kuma kana cikin aiki ne kaga wani sai ka fasa suka ce nan riya take shiga yanzu akwai mutumin da zai niya bara in kabbar ta sallah raka'a biyu ka miƙe he ga mutane su higo he ka fasar sai ka da ka zauna kai a zuciyarka ka fasa ne saboda kan su ganka kana nafila su dauke ka mutumin kirki yasa ka fasa sai aka ce wannan zaman da kai hine riya amma inda miƙe kai kai sallar dan su gani suka ce yana daukar sunan munafurci so wannan kasan kuma hine fi kowanne hadari idan ya ɗauki sunan munafurci ne to aiki ne da arna suke kafirai wanda Allah ya alkawarin azaba domin su shi za suka ce ta kasim da wannan malamin suka ɗauka watakila ya fi sassauci idan an haɗa da istighfari kana cikin aiki wani ya ga aikin sai ka ji daɗi ko kana kyautar abinci za ka iya yi ba tare da iyalinka sun gani ba amma lokacin sai ka sa matarka dan ta ma uzuri idan kuɗinka ya ƙare to ga inda yake ƙarewa ba ana iya yi ba me ya dalilin sa matarka saboda kana so ta ma sassauci a wani abu dan wannan shigo da ita din kai ka samu sassauci to me dalilin shigo da ita din a cikin kuma aikin da yake na Allah madaukakin sarki ne ko matsawar dalilin ba ka shigo da ita bane ta fahimci cewa ana ciyarwa ta fahimci cewa ko ba ka nan ta ciyar ta fahimci cewa ciyarwa aiki inda ba da wani dalilin ka shigo ta ba to nau'i na kasar yana shigowa ciki wata ina za mu buɗe wannan kasa kasan sai mu ga cewa kaɗan ne ba sa faɗawa cikinsa shi yasa manzo Allah ya ce mafi girman abin da ke ji mana tsoro saboda tana shiga cikin aiki ba a ankara da ta shiga ba so idan mun ji wannan abin yana shiga cikin ayyukanmu akwai ran da muka taba ji cewa mun fita daga musulunci idan na riya ina ji na fita daga musulunci ina da buƙatar in zauna in yi sabuwar kalmar shahada in tuba zuwa ga Allah in sake niyya yau na zama sabon musulmi muna jin wannan so idan ba ma jin wannan kenan a zuciyarmu tana gaya mana irin wannan aikin da manzon Allah ya kira shi shirka ko ya kira wahiriya wannan aikin ba shirka bane ba kafirci bane ba ya sa malamai suka ce masa ashirkul asgharu ko alkufrul akbar ko alkufru dun alkufr saboda an yi ittifaki baya fidda mutum daga musulunci amma ladabi ka gaya masa abinda Allah ya gaya masa ka gaya masa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mashi wancan mutumin da ya zo cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in sha Allah wa shi'ita ko ma sha Allah wa shi'ita manzan Allah ya faɗa ya ce a ja'altani lillahi nidda amma ba a sami inda manzan Allah ce masa ba ka kafarta da haka ka sake kalmar shahada ko ka sake wankan musulunci ko ka shigo musulunci ba a samu wannan a tarihin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa malamai suka ce to shirka ce da bata kai a kira ta shirka ba ko kuma da bata fidda mutum daga tsarin addinin musulunci an samu a ingantaccen hadisi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da sahabbansa la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'dhin a bayana kuku zaman to kafirai sashen ku yana fada da sashe yana dukan kafadar wane ko yana dukan wuyan wane a samu musulmi sun zare takubbansu suna fada mai zan Allah kira wani abin da sunan kafirci amma akwai wanda yake ji a ransa idan fada ya hada shi da musulmi mai ingantaccen imani ya fita daga musulunci na muna ji a ranmu ko da fada ya hada mu da musulmi mun zare ta kubba kai ka kaddara ma Allah ya kiyaye daya kashe daya muna ji cewa wannan da aka kashe ya mutu a matsayin kafiri mai tabbata a wutar jahannama shi wanda ya sauran ko ya tuba ba za a yafe masa ba dan wutar jahannama ne Muhammad yasa malamai suka ce shi irin wannan hine ake kira al-kufru dun al-kufri kafirci ne da shari'a ta kira da sunan kafirci amma baya canjawa musulmi sunansa na musulmi kuma daga inda aka samu cewa fadan da kafircin ba sa canjawa aya ta alkur'ani da yace wa in ta'ifatani min almu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra fa qalitul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu inna allaha yuhibbul muqsitin Allah sai ce in aka samu kungiya guda biyu ta masu imani sai ce wa in ta'ifata ne minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahum masu imani kuma Allah ya kira su da ta'ifa guda biyu fahimtar nan bangaren ba hine fahimtar nan bangaren ba nan jijiya ta yi zafi nan jijiya ta yi zafi ta kawo ga an yi aran gama sai Allah madaukakin sarki ya ce ku kungiyar da ba ruwanku har yanzu a cikin musulmi akwai kungiya A da take fada da wa take fada da B akwai C da ba ruwanta kuma duka Allah madaukakin sarki ya kira su musulmi sai ce fa aslihu bainahuma to ku da abin bai shafe ku ba koyi sulhu tsakanin ku fa in bagat ihdahuma alal ukhra idan dayar su ta wuce gona da iri ta yi zalunci akan dayar lokacin da ake kokari a yi sulhu sai Allah ce fa qatilul lati tabghi to da ku da waccan ɗin ku yi haɗu ku yi taron dangi ku yaƙi wacce take a zalimaci a ta tafi a ila amurin lahi a sai ta komo zuwa ga al'amari da dokoki na Allah maɗaukakin sarki fa in fa'ad in ta jiyo fa aslihu bai na huma bil adli wa aksiku ku yi sulhu tsakaninsu da adalci wa aksiku kuma ku zama to masu adalci inna allaha yuhibbul muqsitina Allah yana son masu adalci kaga duka waɗannan ya ambaci fada din kuma ya ambaci sulhu amma babu wanda Allah ya zare wa sunan imani yasa ake nuna cewa kenan can da manzo Allah ya ce la tarji'u ba'dhi kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd kar ku zamanto kafirai a bayana ashe yana nufin kafirci ba wanda ke fidda addinin musulunci ba ya ambaci shi da kafirci a hadisi amma Allah ya ambaci fadan a cikin alkur'ani cewa kuma fada ne na masu imani yasa malamai suka ce wannan sai dai a kira shi kafirci amma ba wanda baya fidda mutum daga addinin musulunci shine al-kufru dun al-kufr sibabul muslimi fusuqun ko wa qitaluhu fa na don ne ku bani da kanku sibabul muslimi fusuqun zaki musulmi fasikanci kawai ka duba dan uwanka musulmi ka aibata shi ka ce mashi banza jahili daƙiƙi, dan kauye wannan ne zagi ko a hausance ne zagi amma guzance fa ba hi bane zagi ko a danganta mutum da uwashi da sunan uwa baba da sunan baba na maguzanci wannan shine zagi a gurin bahaushe ko so irin wannan zagin da wancan din duka in ka hada su sunan fasidanci suke dauka sai man Allah ya ce wa qitaluhu kufrun ya kashi kafirci ne fada da shi kafirci ne to idan kai fada da musulmi ko ka kashe musulmi yana daukan sunan kafirci ko ba daukan sunan kafirci idan ka kashe musulmi ko kai fada da musulmi yana daukan sunan kafirci manzan Allah ya kira shi da kafirci ko so amma idan kai fada da musulmi tsautsayi ma sa ka kashe shi shikenan kawai mun zare ka daga cikin masu imani muna jira ka mutu mu binne ka a makabartar arda a'a to idan a'a ne kenan wannan kafircin bai kai kafirci irin na arna ba kenan to ina abin da ya mai da shi ba kafirci ba na musulunci shi a'a nassi muke nema wanda ya nuna cewa ba kafiri bane ba ko wanda ya nuna cewa ba shirka bane ba musulmi mai mummunan sabo da wata aya malam nazi da wata aya ko da wani hadisi ya ayyuhal ladina amanu كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى سأل أتمي فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان Allah ya ce ya rubuta kisasi akan ku masu imani ya za a yi kisasi ya ce alhurru bil hurri ɗa da ɗa wal'abdu bil'abdi bawa da bawa wal'unsa bil'unsa mace da mace sai aka ce famanu ofiya lahu wanda aka mai afuwa min akhihi daga ɗan uwanshi wane da ɗan uwanshi musulmi kenan ko daga ɗan uwanshi mai imani ko daga ɗan uwanshi cikin aƙida sai aka ce an fahimta kenan ayar da Allah ya wajabta ramuwa idan ka kashe musulmi bata mai da kai arni ba saboda Allah ya ce idan an ma afuwar kisan da kawa dan uwanka idan shi da ya mutu musulmi ne sai aka ce masa kai din dan uwansa ne ashe kenan har yanzu kai ma da guntun imani a tare da kai so irin waɗannan nasoshi malamai suka kalla kenan za su ga a wani gurin an ambaci abu da sunan shirka an ambaci abu da sunan kafirci amma wani dalili sai ya nuna wannan kafircin an tabbatar da musulunci a tare da shi a wani gurin wannan shirkar an tabbatar da imani tare da ita a wani gurin yasa suke karanta ashirkul asghar ta'adduban ma alquran dan su zamanto sun lizinci ladabin alqurani ko ladabin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dan baya halatta manzon Allah ya sawa abu suna kai ka canja shi in manzon Allah ya sa suna ka canja to akwai rahin ladabi in manzon Allah ya hukunci ka canja hukunci to akwai rahin ladabi yasa to tunda an kira ta da shirka ya aka ce mata ashirkul asgar ya kira shi da kafirci sai aka kira shi al-kufru dun al-kufr dan a bambance wanne ne yake fidda mutum daga musulunci wanne ne yake hukunta sabo amma har yanzu kana nan a matsayin musulmi Allah ya mun fahimta malai yace wa hadha nau'u shi wannan nau'in da muke magana wanda ya shafi riya wanda ya shafi rantsuwa da wani Allah wanda ya shafi ne nuna yardar wani a tare da yardar Allah sai ce haza nau'u la yujibu riddata baya wajabta ridda ga wanda ya aikata shi wala yujibul khuluda fin nari baya wajabta tabbatuwa a cikin wuta walakinahu yunafi kamalat tauhidil wajib sai dai yana kore cikar tauhidin da ake nema a wajen mutum idan imani digiri ɗari ne idan aka same ka ka taɓa rantsuwa da wani Allah to watakil imaninka ko tauhidinka ya dawo saba'in ko sittin amma ba a kore ba kwata-kwata ba ka da tauhidi idan ka taɓa rantsuwa da ganin darajar kakanka ko kushewar babanka to ba za a ce ba ka yi shirka sai dai a ce maka yanzu tauhidinka bai cika ba irin tauhidin da ake nema a wa Allah bai cika ba ko ba goyon baya ba ake fa a ci gaba da yin sa saboda wata kilzalibinsa wanda ya zina ya fi ka sassauci wanda ya saci kudin jama'a ya fi ka sassauci wanda ake kallonsa mai neman maza ne wata kil girman laifinka ya fi nasu amma bai nuna bacci kuma in ka mutu za a saka a cikin wuta Allah madaukakin sarki ya tsare mu wa amma na'u salis kashi na uku na shirka yanzu mun yi kashi nawa kashi biyu ko na farko a shirkul akbar wacce take tabbatar da mutum a wuta sai a shirkul asgar wadda ba ta tabbatar da mutum a wuta amma za ta iya jefa da wuta a shirkul akbar ba a gafarta ta sai idan ka tuba a shirkul asgar ko baka tuba ba ana iya gafarta maka a shirkul akbar idan an kira ka kafiri ko mushriki sunanka ne kafirin sunanka ne mushriki amma a shirkul asgar ko da an kira ka kafiri mushriki ba kafirci ba ne da yake da tabbataccen kafirci ko shirka da take matsayin tabbatacciyar shirka me bambanci na gaba tsakanin shirkul akbar da shirkul asghar in muna tare kenan na ba da bambanci guda uku akwai da bambanci tsakanin ashirkul akbar da ashirkul asghar na rage wasu fa kuma ƙwararra suke wala abin da na rage ɗin bambanci tsakanin babbar shirka da ƙaramar shirka ina so in gane muna tafiya tare ni ɗaya na faɗi uku yawwa malam na'am ba lallai ba ne don kayi babbar shirka ya tabbata babbar shirka kai dan da sun san ma shirka suke ba za su yi ba zai zai nan muna tafiya aka ce wani ya zo mota ta yi in bajira da su kai da ta tafi za ta faɗi ce shehu kuma har ga Allah ya zuciyarsa gani yake wani abun ba laifi ba ne dan da ya san laifi ne lokacin da zai mutu ba zai kai shehu ba yasa ba lalle ba ne dan mutum ya shirka tabbatar shirka yake ba shi ne bambancin ba ba ma tafiya tare kenan dama na gosu sun yi gengedi fa akwai babbar kama ta shirka babba da Allah ya faɗa a Qur'ani har muka karanta ayoyi biyu a wancan satin yawwa mana nura na na eh na faɗe shi wannan amma akwai wanda ban faɗa ba kuma ƙwararre ke na? maimaita aiki kenan ya gara an gaya maka wanda ya rage ɗin na'am ita ma tana kaiwa bambancin da muka bada tsakanin babba da karama ita babbar tana tabbatarwa a wuta babbar ba ta tabbatarwa ba yana nufin ba ta shigar da mutum wuta ba za ta iya shigar da kai wuta amma ba lalle bane ka tabbata kowace tana kai wuta yasa dan karka dauka an ce ma karama ka dauka wasa ce karamar tana kaiwa wuta kawai abinda bata yi ne bata tabbatar da mutum a wuta amma kowace tana kaiwa wuta na'am na'am mana ya karo daya ita babbar shirka tana fitar da mutum daga da'irar musulunci karamar shirka har yanzu kana cikin da'irar musulunci saura daya biyar ne dama muka faɗa wa alaikum assalam na'am tana sa a kyamace mutum kowa zai kyamace ka ka san dan anti na'am yana da masoya idan tuba daga cikin da awarsa mafi yana ganin shi kansa ma fa kamar Allah ne kuma kwanan nan naga ya saki waka har ƴan mata da shi da samari suke linhe ido a bayan shi a wannan satin haka ba lalle bane da kada ba shirka a kyamace ka wanda zai kyamace ka wanda ya san shirka shi wanda bai san ba shirka ce bai ma san me kake ba yana cikin ayoyin ba da muka ambata kwarara masha Allah ita shirka babba a lokacin da ka yi ta duk wani aikin ibada da ka yi an rushe shi in baka tuba ba idan za ka ƙara na gaba hima a rushe zai zo shi shirka ƙarama ba ta rushe ayyukan da kai sai dai ta lalata wanda take a cikin nashi walau asharaku la habita anhum ma kanu ya'malu Allah da ya jira annabawa sai da za su yi shirka da an rushe abin da suke aikatawa daga cikin babbacin babbar shirka da karama ita babbar tana rushe duk wani aiki da kai in baka fahimta ba shine yanzu kai shekara 50 kana musulunci daidai da daidai sai ranan ka je makabarta ka roki wani da aka ce babban malami ne shehu wani na san kun zauna da Allah lafiya kalau yanzu ka je lahira ka gaya wa Allah ina da bukata kaza da kaza da kaza da kaza sai aka ce duka wannan ibada da kai ta shekara 50 ta dawo zero baka da komai in aka buɗe littafinka na aikin lada babu komai a ciki amma 'yan cuwa-cuwa da kai da barna da gulma da gi suna nan su kuma a adane ma'ana da za ka mutu a wannan rana a ɗorin keli a ayyukan alheri babu komai a ayyukan barna za a samu abin da ka aikata da ka dawo kai ka taho masallaci inda baka tuba ba to sallah azhar da za ka yi alalace take la'asar alalace take magariba alalace take ba za a fara rubuta maka ba sai ka gane shirka kai ka tuba ita ce illar babban aiki tana rushe aikin baya tana rushe aikin gaba idan ba a barta ba amma karamar shirka iya abin da za ta yi ne ta rushe aikin da ta shiga cikinsa misali mutum yana sadaka saboda Allah sai ga abokansa sun fito a wane assalamu alaikum sadaka ne ke dangi misali kai ne dan su gani so malamai suka ce duk ma sadakar da kai kafin su zo tana da lafiya kawai daga inda ka ce su gani kai daga nan da inda aikin zai wuce bayan sun wuce sai ka ci gaba da yi dan Allah to wannan da kai dan Allah din zai zamanto yana nan na ba yana nan lafiya kalau daidai gun da kai riyar ya rushe na gaban yana nan shine bambanci tsakanin babbar shirka da karamar shirka mun samu bambanci kusan guda biyar Allah sa kowace babu ita a ayyukan mu annabi salis nau'u na uku wa huwa shirkul khafi ita ce shirka boyayya fadaliluhu dalilin shi qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi min almasih ad-dajjal bana ba ku labarin abinda nake ji muku tsoro ba sama da bala'in masih ad-dajjal masih ad-dajjal manzon Allah ya tsoratar da al'ummar shi akan shi ya tsoratar da sahabbai an ce akan shi ne wa'azin da bai taba yin irin shi ba wannan duk wa'azin kasa da ake yi iyakarsa karfe 8 zuwa karfe 1 dare ina iyakarsa in an fito da safe karfe tara bakinsa karfe ɗaya ko sha biyu da rabi an tashi to amma aka ce akwai ran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wa'azi akan masihu dajjal tun daga sallar asubahi da aka zo azhar da aka yi azhar aka dora da aka yi la'asar aka dora aka yi magariba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora yace in dunkule muku dai labari in ya fito ina nan zan yi muku maganin shi idan bana nan kowa ya ta kanshi amma babban abin da zai taimake ku ku dimanci karanta suratul kahfi idan mutum yana yawan karanta suratul kahfi yana karanta ta ranar juma'a tana cikin abin da yake masa makami tsakanin da masihud dajjal idan ya fito kuma karka nemi inda yake yana tahowa kana ƙara gaba yanzu kana zaune a kuma sai aka ce yana hadeja to nemi Kano ku yi ta tafiya a haka ba za ku ƙara haduwa ba har abada amma an ga kuskure daga sani ya ta faɗi da kace ni ina da imani bari an tare shi a malam madori akwai matsala su waɗannan abubuwan guda biyu in ba manta ba su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata yace kuma babu wani annabi da bai wa'azi ba akan masihud dajjal kuma dan masifarsa idan yana tafiya zai taho da wuta ya taho da aljanna za a ga ga wutar kiri da kiri a ga aljannar kiri da kiri ku yi rikici da hiya dauke ka ya tsinduma a wuta manzo Allah ya ce aljanna ce ku yi da hiya dauke ka ya tsinduma ka a aljanna a ganin mutane amma wuta ce ya jefa ka zai zo gari ya tahi mutum a cikin kabarin shi wannan ba kabarin wane bane eh to bara a tashi shi ya tahi sai kai ni waye yace masa kai ne ubangiji kaza da kaza da kaza dan ya zama to fitina ga rayayyu to duk da wannan bala'in da manzon Allah ya faɗa na masihu dajjal ko manzon Allah ba a taɓa maganar masihu dajjal ba fuskar ba ta canja ba yasa da aka ce an samu wani hatsabibin yaro a Madina manzon Allah kasa kwanci yayi har sai da yaje ya ga yaron yayi interview da yaron ya tabbatar ba hi bane sannan manzon Allah ya hakura Umar dan Khattabi da ya kumbura ya dauki takobi yace zan sare kansa yace ihuru ba za ka iya ba yace idan masihu dajjal ne yace wallahi ba za ka iya kashe shi ba dan ba wanda Allah ya bahi nasara akan shi ba za ka iya ba sai annabi isa alaihi salam da haka duk karfinka da izarka da ake jahi dan yana tsoron ka banda ni yace idan ba bane kuma baka da riba a cikin kashi shi ina ibnu sayyad amma manzon Allah da ya interview da shi ya gane makaryaci ne yace ikhsa fa innaka lan ta'du wa qadarak kai shiru ba za ka wuce iya matsayin da Allah madaukakin sarki ya ajje ka ba fitinan nan yaro ne haka aka yi shi hatsabibi yana iya ganin abubuwan da mutane ba sa iya gani in za ka rika shi a cikin ɗakin nan abinda ke faruwa a ban ɗakin nan zai iya baka labari in aka nuna masa aka ce nan arewa da gari menene abinda ke faruwa zai iya hasashen menene yake faruwa a baya da gari daga nan ne malamai ma a cikin wasu interview da manzon Allah ya da shi aka gano cewa al'arshin iblis da ake magana tana kan ruwa manzon Allah nuna masa wani bangare na sashin ko kogin male da ake faɗa ne sai ya ce me kake gani sai ya ce wata karaga nake gani an dora ta akan ruwa amma ya kasa gane ko menene saboda wanda ake nuna masa ɗin ya fi ta'addanci sai maza Allah ce wannan abin da kake gani tara arsha iblisa alal ma'i karaga shedan ce kake gani akan ruwa shi anan yake hin fada karaga sa anan ake iko anan ake mulki so amma ka gone yana nuna maka yadda manzon Allah bai da kwanciyar hankali akan abin da ya shafi dujal ya karantar da mu idan kayi sallah ta nafila ka rinka faɗin Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri wa min azabi jahannam ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال wannan addu'ar idan ka lazarce ta a dukkanin bayan sallarka insha Allah Allah zai shiga tsakaninka da masihud dajjal yau kuma sai ke cewa ga wani abu da yafi bala'i akan masihud dajjal a yake nan idan manzo Allah ya ce maka ga wani abu yafi bala'i akan masihud dajjal yana so ka bashi muhimmanci ne kenan shine ce ala ukbirukum bima huwa akhwafu alaykum indi min al-masihid dajjal قالوا بلى يا رسول الله قال الشرك الخفي yace ita ce koyayyen shirka shirkar da ma ba a iya gane ta wanda zaka iya ka iya ganewa kayi ta ita ce take faduwa cikin riya ko to ga wata kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ita ce ashirkul khafi yace yaqumu ar-rajulu fa yusalli shine mutun ya tashi yi sallah fa yuzayyinu salatahu ya qawata sallar lima yara min nazarin rajuli ilahi saboda abin da yake tunani na kallon wani zuwa gare shi rawahul imamu ahmad fi musnadihi imamu ahmad ya rawaito wannan hadisin a cikin musnad ana abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu da haka ita wannan ashirkul kafi da ashirkul asghar suna kamantacceniya al-asghar wani lokacin kana iya fahimta cewa fa na sauka daga kan makasudin abin da yasa na fara aiki akai shi wani lokacin kana iya ganewa khafi wani lokacin baka iya ganewa wataƙil misalin da zan fiye badawa ba dan ina so in kushe ba galibi tarawihi da tahajjudi akan samu wannan matsalar ta shigo ciki ko ga limaman ko ga masallata galibi mai zuwa tahajjudi bai fiye yin huru da bakinsa ba galibi mai zuwa tarawihi bai fiye fita wata huru da bakinsa ba zai ta aditin na aka fara tarawihi nan ban yi mitin ko raka'a ɗaya ba to wa kira ka wa ya tambaye ka kai ai je wannan fa alamar lailatul qadari ni tun da muka fara ban ji kukan zakara ba kaga wata kan lokacin da yake wannan maganganun bai ma gane cewa rusa ayyukansa yake yi ba bai ma gane ba barna ta shiga cikin aikinsa bai ma gane ba a daren jiya kai wahala ya sha wanda ya bacci a gidansa ya falka ya ga cewa to wani alama dare da ikon Allah ce wala amma mun yi asara to Allah sa dai mun riska kaga wani Allah sa mun riska din wala ta fi alheri akan kai tsawon daren ka baka bada labari kuma da lafil kadari ba wanda baya riskarta sai dai wani wani nasibi a cikin ta amma dai in kana cikin musulmi ba wanda baya ganin lafil kadari haka ne ko ba haka bane in dai musulmi ne ba wanda zai gani lailatul qadar a kowane dare ya fara tunda akalla zaka yi sallar magriba a cikin ta akalla zaka yi sallar isha'i a cikin ta akalla zaka yi shafa'i da wutri akalla zaka yi buɗa baki dai yana faɗuwa a cikin lailatul qadar wannan yake bi kankantar abin da mai azumi ke yi sallar magriba sallar isha'i buɗa baki shafa'i da wutri buɗa bakin ai sunna ne ko to in kai aikin sunna a cikin lailatul qadr za a rubuta maka kai buɗe baki sau 80 shekara 83 in kai sallan magariba ta lailatul qadr za a rubuta maka sallan magariba ta shekara 83 in kai sallan isha ta lailatul qadr za a rubuta maka kai sallan isha sau 83 ita da kake tafiya ta tahajjudi da tarawih ƙarin lada ka tafi nema amma wanda ya magariba tabbata ya a cikin lailatul qadr wanda ya isha tabbata a cikin lailatul qadr da ya sujada ya ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni wannan ya cikin da kadari idan ka gagari ya yi shuru an ɗaya yayyafe ka ce to yau dai ba za mu rage bacci kai baka yi a ran nan babu laifi haka ake a gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah idan da goma ta kare ta zo gida yake tafiya matsalaci yake tafiya yayi ta itikafi amma idan ya ga alamar wannan daren na lailatul qadar ne sai ya koma gida kai Aisha ta kai Hafsa ta kai Ummu Salama ta wace ce ta sai ta maza a tahi ayi raka'a ko bibi amma in dai ba a wannan ranar ba manzo Allah zai tahi iyalansa wacce ta ga dama ta tahi falillahi alhamdu wacce ba ta ga dama ta tahi ba falillahi alhamdu shi yasa na Aisha take ta idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwance yana yin sallah take ta ina kwance mu'taradin mu'taradin alqiblata na gicciye alqiblar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda karantar ɗakin iyaka haka hire tsawon ɗakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka miƙe hannunka sama a tsaye zaka tabo azara in za ka sake mata hiri kana tsaye za ka sake mata hiri aka ɗaki manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da haka idan ya zo sujada tun da akwai himfiɗa goshinsa ba zai sauka ba sai a kai shimfiɗa sai taɓa kafar na aisha sai ta naɗe in ta je ya yi sujada ta farko ya yi sujada ta biyu ya meke sai ta sake meke kafar in ya sake da ya taɓa sai ta meke kafar ta haka ake ita ba ta yi bacci ba ita kuma ba ta yi sallah ba in ga ta yi bacci manzo Allah ya gama sallarta amma bai taba ce mata ba ta hiki sallah amma idan lailatul qadari ce sai ta ce ta in kuma ta yi niyya dan karan kanta ta tahi ta yi wannan fadillahi alham wannan yake gwadanta mana cewa kenan shi musulunci akwai nau'i na sassauci da yawa a cikin shi yasa a gidan manzo Allah ba a tsananta ba inda yadda manzo Allah ya maida wannan sallar wajibi ce a kansa wa minal layli fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqama mahmuda sai aka ce idan dare kowace sai ta tashi ta yi raka'a goma sha ɗaya duk wanda ya kwana a gidansa ya yi raka'a goma sha ɗaya to da zai a gidajen musulki idan kuma kowa na raka'a sha ɗaya da daddare to wa za su fita gonaki da safi suwa za su je noma suwa za su je girbi suwa za su yi gadi suwa za su yi kaza bisa aka nuna maka hatta a gidan manzon Allah an ba da dama la ikraha fi dini babu kuntatawa a cikin addini a bar kowa ya dauki daidai abin da yake ganin zai iya Allah madaukakin sarki ya samu dace da aka kai ma da azumi yazo sai kai ibada daidai da zaka iya ran da kaga akwai alamun da ake fadi na lailatul qadari sai kai aiki da ke zai zaba ka damar karin assessment a ranar lailatul qadari in kaga alamu to tun ranar yi kokari ka kara abincin shan ruwa in kaga gari yayi dun alamar ba an ce za a samu dan sassaucin canjin layi ne ba to in kana shayar da mutum goma a ranar shayar da 100 in ka shayar da 100 yanzu ka shayar da mutum 100 a dare lailatul qadari idan kawo mutane wa'azi wane yau a dagi akwai adamu fa shikenan da abin da ake faɗa kuma za a ga bihiya ta faɗi wannan babu inda za ta taba ganin bihiya ta faɗi Allah madaukakin sarki ya samu dace so wata kil bambanci tsakanin ashirkul khafi da ashirkul asgar ashirkul asgar wani lokacin zaka iya fahimta kana yi wani lokacin mutane ma za su iya fahimta cewa wannan aikin anya ba so yake burge mu ba a nan ne da shirkul asgar take zuwa amma shirkul kafi wani lokacin za ka yi ka wuce ma baka san kayi ta ba to wannan ita ce a shirkul kafi ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da tsoro a kanta mala yace za a iya sake kasa shirka zuwa kaso guda biyu shine karshen babin mu karanta ko mu kwana a nan gurin wa yajuzu an yuqassama shirk ila naw'aini faqat wasu malaman suka ce kuma za a rabata shirka gida biyu madadin wancan ashirkul akbar ashirkul asghar ashirkul khafi wasu malaman suka ce gida biyu ke kawai za a rabata akbar wa asghar babba karama amma shirkul khafi fa innahu ya ummuhuma ashirkul khafi za ta iya fadowa cikin akbar za ta iya fadawa cikin asghar ya danganta da irin niyyar mai aikin fa yaqa fil akbar za a iya samun shirka ta fada shirkul kafi ta fada cikin babban shirka ta zaman to kaso ce nata ka shirkin munafiqin kamar shirkar da munafikai ke li'annahum yukhfuna aqaidahum al-batila saboda a zuci sun boye aqidar su ta kafirci wa yatazaharuna bil islam riya'an amma a fili sai su nuna aqidun musulunci wa khawfan ala anfusihim da tsoro da suke ji makansu wannan kaga a shirkul kafi a zuciyarsu sun ɓoye wani abu a zahiri sun bayya wani abu malam sai yake cewa wannan ita ma tana faɗawa cikin ashirkul akbar wa yakunu fi shirkil asgar za a iya samu ashirkul kafi ta shigo cikin shirkul asgar kan riya'i kamar riya kama fi hadith mahmud ibn labid al-ansari al-mutaqaddim wa hadith abi sa'id al-mazkur wallahu waliyyu tawfiq Allah madaukakin sarki muke neman dacewarsa Allah ka datar da mu abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah ka amfane mu da shi wanda yake akwai kuskure Allah ka nuna mana kuskuren mu gyara mu yi aiki da abin da ya dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin